مصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا, فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله yabo da godiya sun tabbata ga mahalicinmu Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu iko na sake haɗuwa a wanga majalisi namu na karatun littahi na alfiƙahul muyassar domin gyaran al'amari na ibada a yau muna alhamishi wadda ta yi daidai da kwanan wata na shidda shekara ta 1447 na hijira annabi sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina kuma wadda ya daidai da alhamishi wadda take 23 ga watan abril shekara ta 2026 bayan aihuwa annabi isa alaihi salam insha allahu ta'ala sati da ya wuce mun kwana a saman kan wannan babi idan ba a manta ba babi da yake bayani saman kan a sallar juma'a matsaloli saman kan sallar juma'a to in allah yarda kenan mun kai matsala ta takwas a yau za mu yi ta tara da ta goma dama matsala goma ne yake da kwai to matsala ta tara a cikin wannan babi na sallar juma'a ita ke bayani saman kan a yaya ake yin sallar juma'a yaya ne siffa ta sallar juma'a take akan haka a sallar juma'a mala ya ce musan da cewa dai raka a biyu ce wanda ake karatu a bayyane amma eh saboda me yasa ake haka daga annabi sallallahu alaihi wasallama ne shi ya kasance haka yake yin ta kenan aikin annabi kuma a cikin addini mu a gare mu bin shi sunna ne malaman musulunci gaba ɗaya gabas da yamma gusum da arewa sun tattaru a kan sun yarda da cewa haka sallar juma'a take a cikin abubuwan da suke sunna ne a cikin tahallau ana so malami ko kuma limami in so samu ne ya karanta a raka a harko bayan ya karanta fatiha ma'ana alhamdu to an so ya karanta misali suratul juma'a yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard malikil quddus azizil hakim an so limami ya karanta ita wannan suratul juma'a a raka'a ta farko kama yadda yake sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama a raka'a ta biyu an so malamin ya karanta bayan fatiha to ya karanta suratul munafiquna ma'ana iza ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulillahi hayya zuwa ƙarshen sura wannan su aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan karanta su a sallar juma'a ko kuma wani lokaci akan akan samu annabi sallallahu alaihi wasallama bayan karatun fatiha a raka'a horko akan same shi yana karanta suratul a'la wani bi yana karanta suratul a'la ma'ana sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwaha ya zuwa ƙarshen sura kuma a raka'a ta biyu akan same shi hallau ya saba yana sauyawa kaɗan wata rana sai karanta suratul gashiya bayan karatun fatiha ma'ana hal ataka hadisul gashiya ashe kada mu yi mamaki in muka iske limamin masallacin juma'a yana lazumta waɗanga surori guda hudu bayan fatiha ko a ta harko ya karanta suratul juma'a ko kuma a ta harko ya karanta sabbi suratul a'ala ashe wannan annabi ne ya dinga yi haka sunna ce kuma ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma a raka'a ta biyu za mu ga limaman sun cika karanta suratul munafiquna bayan fatiha ko kuma suratul ghashiya hal ataka hadisul ghashiya wannan sunna ce haka to bayan bayani saman kan yaya sallar juma'a take kasancewa sai mas'ala ta goma wadda take bayani waɗanne ne sunnoni wanda ya kamata a ce musulmi yana yi a dalilin sallar juma'a na harko an so mutum musulmi idan ya huta zuwa sallar juma'a ya dinga yin kabbarori ba sai sallar idi ba hatta juma'a kana tahiya kana allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamd kai tai kai tai haka haka je masallacin juma'a wannan akwai lada mai yawa a karkashin haka ana samun lada sosai a ina faru hadisi ne na abu huraira allah yarda da shi yake cewa daga annabi mai tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce manigta sala yawmal juma'ati ghusulul janabati duk mutumin da ya yi wanka ranar juma'a irin wankan janaba ranar juma'a da sahe ya yi wanka wankan janaba sun maraha sannan ya huta ya tahi fi sa'atil ula a lokaci na harko zuwa sallar juma'a wanne ne lokaci na harko lokacin wallaha lokacin da rana ta ɗago lokacin da misali akan iya kwatanta naver ko dizer haka to wannan shine lokacin harko na zuwa sallar juma'a kuma ya fi kowanne lada to shine abu huraira ya ce duk wanda ya yi wannan wanka ya huta ya kama hanya zuwa sallar juma'a a lokacin harko faka annama qarraba budanatan budanatan kamar yayi sadaka da taguwa ne mai nono misali taguwa macen rakumi mai kyau babba kama ya bada ta sadaka wannan yana da mahimmanci kwarai saboda mi in kama al'umma ne na makiyaya ko ko al'umma na larabawa su sun san daraja wannan taguwa kuma sun san nawa take iya ta kai a kudi munan wajen babu mamaki tunda ba kowa yake da irin ilimi haka na wannan bangare amma tana da mahimmanci kwarai da gaske wa marraha fi sa'ati saniya abu huraira ya ci gaba da cewa ko in bai samu ba lokacin harko to ya tahi a lokaci na biyu wanne ne lokaci na biyu lokacin da limami lokacin da nam limami kahin ya shigo da kadan kahin limami ya shigo masallaci da kadan kahin a hawar hudu ba ko shine lokaci na biyu in ka same shi to abu huraira ya ce faka annama qarraba bakaratan kamar ka ba da sadaka saniya ne in ka samu zuwa juma'a a wannan lokaci ashe he mu gane nan ma yana da mahimmanci tunda lalle kai wanda ya ba da sadaka taguwa ya hi wanda ya ba da sadaka saniya to amma wanda ya tahi a lokacin na biyu kamar ya ba da sadaka saniya ne wa marraha ya ci gaba da cewa wanda ko ya tahi fi sa'ati salisati a lokaci na uku wanne ne lokaci na uku lokacin da limami ya iso kuma an fara hudu ba ka tahi a wannan lokaci ai a cikin shi ne in ba mu mance ba annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani babba yayi interdi babba saman kami in ka je ana hudu ba kana ka dinga surutu mun san da cewa ba a magana idan mutum ya je juma'a ya iske ana hudu ba to in ka tahi a wannan lokaci kai ka zo ana ana nawa ana uku faka annama qarraba kabashan aqrana shi wanda ya je a wannan lokaci na uku to ya san da cewa kamar ya bada rago ne mai kaho kamar ya bada rago mai kaho ne wa maraha fi sa'ati arrabi'ati wanda ko yaje a lokaci na hudu kuma na karshe eh lokaci na wanda daga shi na karshe afwan wanne ne lokaci na hudu lokacin da limami watakila ya ma kare hudu ba ta farko amma shiga hudu ba ta biyu an tahi a rarraka wannan shine lokaci na hudu to shine mala yace fa ka annama qarraba da jajatan to wannan mutumin kama ya ba da kyautan kaza kyautan kaza ne ya bada wa maraha fi sa'atil khamisati wanda ko ya tahi a lokaci na biyar wanne ne lokaci na biyar ana shirin ta da sallah kawai komi ya kare sallah ne za fara wataƙila ma fara ta da ikama to akan haka faka annama qarraba baidatan wannan fa shi annabi ya kwatanta shi kamar mutumin da ya bada kwan kaza ne kwai kawai ka bada sadaka to fa iza kharaja imam in ko liman ya huto daga liman ya zo hadaratil mala'ikatu annabi ya ce a lokacin ne mala'iku su ma suke halartarwa gaba ɗaya yastami'una zikira suna sauraron ambatan ubangiji da ake yi a wannan masallaci daga nan ne hadisin ya kare na abu huraira allah yarda da shi sai dai a wani hadisi kuma abu huraira ya ce wa kala aidan ya faɗi ha'ilau cewa man gasala yawmal juma'ati wa tasala wanda ranar juma'a ya yi wanka mai kyau wankan juma'a wa bakara wa butakara ya yi ƙoƙarin huta daga gidan shi ya tahi masallaci da sassafe a lokacin harko kenan kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha yana samun lada akan kowane tako idan zai yi a cikin wannan hanyar tashi kowane tako in yayi yana da ladan ajaru sanatin ladan shekara shekara yana mi siyamuha kamar ya yi azumin shekaran ne wa ƙiyamuha kuma kamar ya yi salloli ne na nafila a cikin ita wannan shekara kuma Allah ya tattara ladan gaba ɗaya sai ba shi wannan in muka diba hadisin nan yana karantar da mumi cewa in so samu ne mu yi ƙoƙari ranar juma'a in ta zo duk wasu shagulgula da suke hana mu suke shiga gabanmu mu yi ƙoƙari mu daidaita su mu samu zuwa sallar juma'a a lokacin nan na harko inda hali in ya samu sunna ta biyu bayan tahiya sallar juma'a da wuri sunna ta biyu ita ce mala ya ce wa yusannu al-ightisalu fi yawmiha wannan wanka da ake yi musamman na juma'a dalilin ranar juma'a ko zuwa sallar juma'a wanka ake yi da sahe na musamman wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ina aka samu haka shi ma hadisi ne na abu huraira a wanda ya wuce in kuka inda an saurara farkon shi mi aka ce wanda ya yi wanka ranar juma'a wanka na mi irin wankan janaba ashe annabi ya faɗa a cikin wannan hadisi cewa haka ne ya kamata a yi kenan sunna ce kai tsaye daga wa daga annabi sallallahu alaihi wasallam mala yace wa yanbaghi alhirsu alaihi wa adamu tarki shi wannan wanka na juma'a to mu san da cewa yana da kyau ya kamata a ce mu kiyaye mu dinga yin shi mu rungume shi da hannu biyu kuma kada mu dinga mantawa ko kada mu dinga zuwa sallah ba tare da mun yi shi ba in so samu ne saboda sunna ne ba wajibi ba ne eh akan haka wa bi khasatan li ashabi rawaihil karihati to malam sai ya bude kaza daga cikin gashinta a nan wurin sai ya faɗi mi musamman ga mutane waɗanda suke allah ya halicce su da mi da warin kashi ake cewa ko warin jiki kaga a nan kenan su kware ma kware ma ya kamata a ce sun yi wanka ka hansu ta yi wannan wanda yake da shi ko ya sani kada ka je kana zamne kenan shi addini babu cutarwa a cikin shi babu cutuwa kuma babu cutarwa haka annabi ya ce to kada mu je cikin mutane mu zamna alhali wani bashi-bashi ko ko wani abu yana huta daga jikin mutum ya zamanto shi wanda yake zamna kusa da kai ka cuta masa watakila ma ya kasa hada jiki da kai kuma sai a dinga gani kamar shi wannan kyama yake shi ko abin da yake ji ne abin babu daɗi ashe akan haka mu kiyaye jama'a tsafta tana da kyau ko babu komi dai ka hudda wannan abu da yake jikinka ka hanka tahi wannan yana da kyau haka wa min ulama'i bon duk da yake na sani sarai kama ba ma sallar juma'a ba makamancin haka yana faruwa a cikin salloli hatta da na lokaci biyar misali kaga dai annabi sallallahu alaihi wasallama shi da kanshi yana da wata riga doguwa wadda take da ado na alhariri babba ce yake sawa idan zai ta yi sallah koko idan zai ta yi sallah juma'a mana yana da kayan shi na musamman na zuwa sallah kuma su ne kayan da yake tarbar bakin kunya idan sun zo annabi yakan sa ya tarbe su in ko shi muke koyi da shi to mi zai hana misali kai da kake wurin sana'arka ko kuma kai da kake wurin aikinka musamman aiki irin wanda yake in ka yi shi watakila ƙura za ka yi ko wani dauɗa zai shahi kayanka ko wani abu to me yasa ba za ka rataye riganka ba na musamman wanda in ka tashi sai ka sa sai ka tayi sallah hakan din yahi saboda mi ka samu nutsuwa wanda ke da kai sun samu nutsuwa wanda ke tare da kai a wurin sallah haka kuma mala'iku kansu suna so su shigo cikin ku su ji kamshin wannan ba su ji ba wannan bashi ko ko wannan wari da yake fitowa ko ku su kalle ku su gane ku alamun duk kuna dauke da kazamta a jikin kaga hakan din bai yi ba domin addini musamman masallaci wuri ne wurin tsafta a cikin ƙur'ani Allah caye idan za ku je masallaci to ku sanya kayanku na ƙarshe kayanku na ado wanda suke su ne na ƙarshe in za ku masallaci shi ne ma'ana ya yi wallazi na amanu huzu zinatakum inda kulli masjid wannan shi ne faɗar Allah ta'ala akan haka Allah ya samu dace wa min al-ulama'i man aujabahu malai ce kwanta hankalinka cikin malaman musulunci akwai waɗanda suka ce wannan wankan na juma'a wajibi ne ma kwata-kwata ashe mafi yawan jimhur na ulama su suka ta akan cewa sunna ne amma cikin malaman akwai wani ɓangaren da ya kwatanta wannan wanka wajibi ne na sallar juma'a saboda ne sun dogara ne da wani hadisi na abu sa'id al-khudri allah yarda da shi wannan hadisi abu sa'id al-khudri sahabi ne na annabi shi ya faɗe shi ya ce na jiyo kai tsaye daga manzan Allah wata rana yana faɗi ya ce mi wasulul juma'ati wajibun ala kulli muhtalimi wankan juma'a wajibi ne akan dukkanin mutumin da yake ya balaga ya kai maholki wannan wankan juma'a kan shi wajibi ne akwai hadisin idan muka diba cikin littahi na sahihul bukhari hadisi mai lamba 879 kuma muslim ma ya zo da shi hadisi mai lamba 846 a cikin sahihul muslim za mu ga wannan hadisi kenan waɗanda ma suka ce wajibi ne su ma suna da madogara dalilin shi yasa suka ce wajibi ne walallal qawla bi wujubihi aqwa wa ahwatu mala yace to akan haka mu gane da cewa maliman ma da suka ce wajibi ne to faɗarsu gaskiya tana da ƙarhi a nan sosai wataƙila kuma faɗa ce wadda ke sawa a kauce ma waɗancan abubuwan da ba a so na mutum ya zo cikin mutane da ƙazamta ka gani akan haka wa annahu la yasqutu illa li uzri wankan juma'a musan da cewa baya sauka daga kan mai zuwa juma'a sai dai dalilin wani uzuri watakila in kana da uzuri da zai hana ka yi shi to wannan an karba daga gare ka amma in so samu to ka yi wannan wanka kahin ka ta juma'a sunna ta uku ta annabi sallallahu alaihi wasallama dangance da sallar juma'a sunna ta uku shine mi wa yusannu tatayyibu wattanazzufu mala yace sunna ne akan kowane musulmi da za shi juma'a to ya sanya turare mai kamshi ya huto yana kamshi haka kuma ya tsabtace dukkanin wuraren sassa na jikin shi in an ce tsabta na sassan jiki suwa ne ne da harko a yanke akaihu a yanke horci na biyu ya kasance an daidaita gashi na huska domin mi mun san a musulunce addininmu na musulunci ya hana mu mu bar mustash wannan shine bai dace ba a musulunci domin mi na yahudawa ne amma addini ya bar mana sunna ta annabi ita ce mi gemi wannan geme shi ma kuma an so ka dinga daidaita shi kana tsabtace kada ka bar shi yayi irin gashi dai babu tsari irin wannan irin wannan sifa ba a yarda da wannan ba an so ka dinga daidaita shi kana tsabtace shi kana askewa amma kada ka bar shi ya cika huska ko ina yayi haka abin nan babu kyan gani kenan wannan shine abu na gaba mutum ya dinga ya aske hata da gashin gaba abu na gaba mutum ya aske hata da gashin hamata shi ma domin waɗannan wurare ne dukansu waɗanda idan ba a kula da su an riga an san cewa wurare ne wanda suna iya su kai ga rashin tsafta ko kuma kazamta to wannan su ne ba a so ba ga mutum wanda yake musulmi wanda za shi juma'a ya je juma'a ba tare da ya tsarkake ya tsaftace irin waɗannan wurare don shi ne akwai mutane wanda za ka gani ya zame musu al'ada kowace ranar juma'a da sahe sai ka gani sun kirawo mai yanka a kaihu yana yanke musu wannan koyi ne wai na sunna da ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ra'ayi bane ko wani ba a koyi ne suke yi domin haka suka gani kuma haka suka ji a an hodi cewa sunna annabi ce sallallahu alaihi wasallam a watanazzufu amrun za'irun alal igtisali amma shi wannan aske gasussukan da kuma tsaftan nan da muke magana a kanta wani abu ne wanda baya cikin wancan wanka na juma'a da aka faɗi shi ma zaman kanshi yake wankan juma'a daban wanga shi ma tsafta da aka yi magana shi ma daban ne ake magana shi kenan kada ka ce wai dan kayi wankan juma'a to ya wadatar su da sauran shi ma sai an dawo an yi shi insha Allah a shine mala yace wa yakunu zalika bi qata'ir rawaihi alkarihati wa asbabiha ashe in muka aikata haka mala yace to tabbas tabbas mun share duka wani abu da zai iya wari kuma mun share tushen wari gaba ɗayan shi daga jikinmu ka shi'urin allati amara shari'i bi izalatiha ta hanya aske wani gashi da kasan addininmu ya ce a hudda shi wal azafiri da kuma akaiwa waye sunnu halkul ana yana daga sunna ya zamanto a aske gashin gaba wa natfil ibti da kuma aske gashin hamata wa taqlilil azafiri rage akaihu wa haffu sharibi da kuma aske gashin baki mustash ma at-tatayyubi kuma asa tirare a jiki li hadisi salman hadisi na salman al-farisi Allah yarda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته هيا زوا قرشان حديث annabi ya ce babu wani mutum wanda musulmi ne shi a ranar juma'a zai yi wanka ya tsarkake dukkanin wuraren da aka ce a tsarkake su wa yudahinu ya kuma shaho mai in yana da mai da zai shaho na daga cikin abubuwa na mi abubuwa na tsabta da kuma ado auya musu min ɗibin ko kuma ya shafa turare turaren gidan shi ya shafa ya ta yi masallaci to wannan ita ce sunnar da ake magana akan haka shine mutum in yayi ya cika sunna ta uku wadda muka ce ita ce sunna ta tsarkakewa da kuma sanya turare a jiki kala ibn hajar mala ibn hajar al'askalani yake cewa min tsohorin yana daga cikin tsarki wal muradu bihi al-mubalaghatu fi tanzif abin nihi da tsarki shine mutum ya yi ta tsarkaka ya yi ta wanka ya yi ta wanke wurare har ya yi mubalaga ma'ana har ya zamanto kamar ya wuce iyaka wajen wanke shi shine ma'ana tsarkin wa yukhadhu min atafihi alal ghusli haka kuma mu fahimci cewa wannan tsarkin shine abu na biyu shi ake jinginawa bayan wanka shi kuma sai biyo baya annal muradu bihi at-tanzif bi akhazi sharibi wa zufuri wal anati manufashi kuma shine tsarkaka ko kuma aske gashin baki a sharibi da kuma yankan akaihu da kuma aske gashi na gaba wannan shine abin da ibn hajar ya faɗa a sunna ta hudu ranar juma'a malai ce wa yusannu lahu an yalbisa ahsana siyabi yana daga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ranar juma'a mutum ya sanya kaya masu kyau ka canza kaya ka sanya kaya masu kyau ba don komi ba sai don hakan ɗin ma hadisi ne na abdullahi ɗan umar allah yarda da shi yake cewa anna umara bin al-khattab bin al-khattab umar ɗan khattab allah yarda da shi wata rana a majalisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai umar ya ga ana yawo da wata riga doguwa kuma rigar nan ta sha ado an ɗinka ta kuma mai saye ake nema ana ta yawo da ita akan haka aka gilma da ita umar ya ce inda abladan umar ya ce inda babil masjidi sai aka wuce da ita gaban ƙofar masallacin annabi aka wuce da ita faƙala sai umar ya ce ya rasulallahi ya ma'aikin Allah lawish taraita hazihi ina ma a cewa gariga da ka sai ta falabista ha yawmal juma'a sai ka ƙara ka dinga sa ta ranar juma'a ita ma walil wafadi in kuma baƙi sun zo hallau ita ma sai a dinga tarban baƙi da ita iza qadimu alayka idan sun zo wajen ka su waɗannan baƙi a ashe anan wannan hadisi mi yake gwadawa yana gwada cewa umar bin al-khattab da ya faɗi ma annabi waga magana ba a banza ba domin ya san ma'aikin allah haka yake yi ranar juma'a kuma ya san sahabbai ma duk suna koyi da annabi kuma haka suke yi ashe a kan shi ne an so a matsayinka na musulmi idan juma'a ta zo kai ma ka canza ka sauya kayaran nan ka sa masu kyau a kan shi faƙad istadalla bihi bukhari wannan hadisi imam bukhari kanshi ya dogara da shi wajen mi wajen cewa yana da kyau ranar juma'a mutum ya sanya kaya masu kyau faƙala sai bukhari ya ce a cikin littafin shi babun wannan babe ne yalbisu ahsana ma yajida musulmi ya sanya kayan da suke nashi ne e kayan da ya samu waɗanda suka hi kyawo a cikin kayan shi ya sanya su ranar juma'a ashe bukhari babi ma ya ware na musamman dalilin wanga hadisi ya yi bayani cewa ana so ga musulmi ya zamanto ranar juma'a ya sanya kaya wanda hausawa suke cewa kaya na ganin sarki insha Allah qala al-hafiz ibn hajar mala hafiz ibn hajar yake cewa ووجه الاستدلال به من جهة تقريره لعمر على أصل التجمل للجمعة wannan hadisi da ya gabata na Umar ɗan Khattab me muke iya ɗauka na darasi a cikin shi mala ya ce darasin shi ne Umar da ya nema annabi sallallahu alaihi wasallama ya sayi wannan riga ashe anan Umar ya gwada ya gwada cewa hakan din shine ake yi ranar juma'a kuma haka suka sani daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam annabin yake faɗa a cikin shi cewa ma ala ahadikum law ishtara thawbaini li yawmil jumu'ati siwa thawba mihnatihi ina ma a ce dukkaninku kowanne daga cikinku ya saye kaya kwamfule biyu ina ma a ce kowa daga cikinku ya saye kaya kwamfule biyu kwamfule ɗaya ya ajiye shi kawai musamman na zuwa juma'a ne kwamfule guda shi kwa ya zamanto na zuwa wurin aiki wannan shine fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ashe annabi ma ya koyar da mu haka cewa mi mu dinga ware kaya da za mu dinga zuwa juma'a da su wannan shine sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyar daga cikin sunna ta ranar juma'a mala yace wa yusannu fi yawmiha wa lailatiha al-iktharu min as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sunna a ranar juma'a cikin wuninta da kuma daranta ita wannan rana al'ikisaru minas salati ka yawaita ka yawaita yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ashe wannan sunna tana koyar da mu tana koyar da mumi mafi yawa ranar juma'a irin majalisi da ake yi na surutun banza ko kuma ya wuce ya wuce wanda suke watakila baya da wani alfanu gare ka ka zamna ka yi ma annabi salati shi ne abin da aka bukata a gare ka ranar juma'a ya yi duk wani surutu da duk wani fada da duk wani abu da za ka yi wannan shi ne sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam a ina aka samu haka hadisi ne shi ma na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi yake cewa aksiru minas salati alayya yawmal jumu'ati ku yawaita salati a gare ni ranar juma'a haka annabi ya faɗa a cikin wannan hadisi ashe a nan ya koyan uwa ya kamata a ce a waɗanga sunnoni da muke magana a kansu ya kamata a ce bakin gwargwado muna samun muna yin waɗannan abubuwa da annabi ya nema a gare mu allah ya samu dace sunna ta shidda shine malai wa yusannu an yaqra'a في فجرها في الصلاة بسورتي السجدة, السجدة والإنسان لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك ينا دغا سنة تا النبي صلى الله عليه وسلم bayan sallar asuba ranar juma'a bayan sallar asuba mala yace yana daga sunna ta annabi mutum ya karanta suratul sajada kuma ya karanta mi suratul insani suratul sajada da kuma suratul insani bayan sallah asuba domin an samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawaita yin haka ranar juma'a a kan haka wa fi yawmiha bi suratul kahfi amma cikin wunin na ranar juma'a wunin shine ake bukata ka karanta suratul kahfi a cikin wunin liƙaunihi sallallahu alaihi wasallama dalili kwa shi ne faɗa ce ta ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man ƙara a suratul kahafi wanda di ya karanta suratul kahafi yawmal juma'a a cikin wunin juma'a sata lahu nurun min tahti qadamihi ila anani as-sama'i wani haske ke tashi tun daga ƙarƙashin ƙafar shi har ya zuwa ya dangana da sama yudhi'u bihi yana haskaka shi wannan haske shi zai haskaka shi yawmal qiyama ranar tashin kiyama kenan karanta suratul kahfi ga irin garabasar da yake kaiwa a ranar juma'a mu samu mu dinga aikata irin waɗanga sunnoni wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa gufira lahu ba kare ba ba wai hasken ba kaɗai na ranar tashin kiyama a'a wa gufira lahu ma bainal juma'atayn kuma Allah yana gafarta mishi laihihikan da yake aikatawa daga wannan juma'a zuwa wata juma'a Allah yana gafarta mishi to ashe wannan shi babban rabo ne akan haka sunna ta bakwai domin su takwas ne sunonin na juma'a ta bakwai wacce ce mala ce yana daga sunna liman dakhala almasjida yawmal juma'a ga mutumin da ya shiga masallaci ranar juma'a Allah ya jilisa an so kada ya zamna hatta yi salli raka'ataini har sai ya yi raka'a guda biyu kahin ya zamna li'amrihi sallallahu alaihi wasallama bi zalika domin annabi da kanshi shi ya yi umarni akan haka wa yujizu fihima sai dai an so mutum ya takaita su kada ka tsawaita cikin wannan raka'a biyu ya zamanto ka ɗauki lokaci a takaitattu ne ake yi kawai raka'a biyu shikenan a musamman iza kana al-imam ya khatubu in ya zamanto lokacin da ka shiga masallacin limami ya fara huduba to an so ka takaita su sai kai sallama ka zamna sunna ta ƙarshe ita ce ta takwas a mala ya ce wa yusannu an yuksira min ad-du'a'i an so musulmi ranar juma'a ya yawaita addu'a ya yi ta addu'a wa ya taharra sa'atar ijabati musamman in lokacin amsa addu'o'i ya yi a cikin wannan rana ta juma'a liƙaulihi sallallahu alaihi wasallama domin annabi mai tsira da amincin Allah shi ya faɗa ya ce inna fil juma'a kaga a cikin ranar juma'a la sa'atan akwai wani lokaci na musamman la yufiquha la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah shay'an illa a'tahu iyyahu wannan lokaci na amsa ibada babu wani bawa wanda zai kasance yayi daidai da shi a lokacin da yake roƙon Allah ko kuma yana tsaye yana yin sallah yana roƙon Allah wani abu ko ko yana tsaye yana sallah to tabbas Allah sai ya bashi abin da yake bukata a wajen Allah a cikin ranar juma'a lokacin yake sai dai in ka yi daidai da shi to lokacin ne za ka samu wannan garabasa kenan ana so a yawaita addu'a ka yi ta addu'a ka yi ta gaya ma Allah tabaraka wata'ala irin bukatunka Allah ya samu dace a nan wurin wannan babi ya kare na sallar juma'a dangance da matsaloli nata da kuma abubuwan da suke da alaka da ita a yanzu babi na goma sha ɗaya ne a gabanmu cikin mi yake bayani salatul haufi sallah lokacin tsoro yaya ake yin sallah lokacin tsoro a can baya in ba mu mance ba mun yi ta bayani lokacin da muka gabatar da bayani akan kasar da kuma na'am sallar ƙasar sai muka zana akwai uzurrurruka waɗanda suke sanya a yi ƙasar ko kuma sallah a zamne ko ku sallah a kwance muka gani akwai uzurrurruka da suke sawa mun yi ta zano uzurrurruka irin su balaguro irin su rashin lahiya da sauransu amma nan uzuri ne mai zaman kanshi wanda ake kira lokacin tsoro yaya ake sallah هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها ما ليتي wannan shine uzuri na uku wanda ke sanya ayi sallah ba yadda aka san ana yin ta ba akan haka au adadiha ko ko a rage adadin sallah uzuri ne da ke sa a rage adadinta wa qad taqaddama al-kalam shine muka ce bayani ya gabata akan su balaguro sa rashin lahiya amma anan menene hukuncin sallah lokacin tsoro menene dalilin da ya sa malamai suka ce a yi ta a haka ɗin kuma menene sharuɗan sallah a lokacin tsoro mala ya ce musan da hukuncin ta dai a musulunci a ta tabbata sallah lokacin tsoro ta tabbata a cikin ƙur'ani da ma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam irin sumi tushra'u salati fi kulli qitalin mubahin wannan sallah ta tsoro ta tabbata a musulunci ana yin ta a duk lokacin da aka tunkari yaki yaƙi irin wanda yake na halal ba yaƙi irin wanda musulunci bai yarda da shi ba in aka tunkari yaƙi na halal yaƙi da ya cancanta to ana rage sallah ana yin ta ne dalilin wannan lokaci na tsoro wani irin yaƙi malai ce ka ƙitalil kuffar kamar yaƙi da kafirai maƙiya addini na musulunci maƙiyan Allah ta'ala in za a huta in za a yi yaƙi da su to in lokacin sallah yayi ana rage ana rage ita wannan sallah za mu gaya ne ake yin ta wal bughat da kuma 'yan tawaye wanda suke kawo hari su 'yan garin ne amma tawaye suka yi suke kawo hari to su ma an huta yaƙi da su ana rage ita wannan sallah wal muharibin da kuma sojan haya mercenaire ake ce musu in za a huta yaƙi kenan tare da su su ma ana rage irin wannan sallah liƙaulihi ta'ala dalili kuwa shine faɗar Allah cikin suratun nisa'i aya ta 101 wurin da Allah ya ce in khiftum an yaftinakum allazina kafaru ku rage sallah Allah ya ce idan kuka ji tsoron farmaki daga wa daga kahurai in kuna tsoron kahurai su farmake ku to ku rage sallah wa qisala alaihi albaqi akan haka sauran yaƙuƙukan ma sai aka yi ƙiyasi a kansu yaƙi dai irin wanda musulunci ya yarda da shi mimman ya juzu ƙitaluhu yaƙin da yake ya zama ingantacce a cikin addinin musulunci wato shira'u inda alkhawfi min hujumil aduwi ita wannan sallah ta tsoro an shara'anta ta ne dalilin kawo farmaki na makiya awul harbi ko kuma ana cikin gudu domin wani bi a wani abu yakan faru wanda in mutum ya gani musulmi ne cewa shi misali ko kuma su adadinsu 'yan kaɗan ne su ba su mahuto don yaƙi ba misali amma sai suka ga an tarbe su da sojawa da abubuwa wanda sun san ba su kai labari akan haka ba za su tsaya ba tunda ko sun tsaya ba su yin nasara kenan idan gudu ya hiye musu kusa to sai su gudu to a cikin irin wannan gudu in aka samu sarari ya zamanto kuma lokacin sallah yayi to akan yi irin wannan sallah ta lokacin tsoro amma ba gudu na wanda ake yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam mu bambanta a musulunci akwai bambanci in aka huta yaƙi na musulmi ka gudu nan akwai matsala ba a gudu sunan shi tawalli tawalli yawmaz zahaf in an huta yaƙi da annabi da sauran musulmi domin a yaƙi kafirai in ka gudu fa kai lahi babban lahi akan haka ina ga kuma ba ka'idodi na musulunci hatta da ka'idodi na bature ma haka nan ne in kun huta yaƙi da sauranka in kai soja ne da sauran ‘yan uwanka sojoji ai ba za ka gudu ba ka dawo gida kawai ka ce shi kenan kai ka ji tsoro ko wani abu labaye yi haka nan ba a yi haka nan ya zamanto abin da ya sa ka gudu ko mutum ko kuma hata da dabba ta daji duka abin tsoro ne ko da dabbobin daji ne suka biyo ka ko dabba ɗaya ta daji wadda ka san in kuka haɗu babu labari kenan a haka ɗin gudun shi ma ba laifi ba amma in aka tunkari wani ɗan cewa an yi nisa misali kuma ba a ganin su to kuma lokacin sallah ya yi to ana da dama a yi sallah amma ta lokacin tsoro mimma ya khafu insan alaihi minhu ala nafsihi minhu dukkanin abu abin da mutum yake tsoron cewa idan ya iske shuha yana iya mishi sanadiyar rabuwa da ranshi to wannan shine ake magana kasa'ili misali kaman maƙiyi allazi yuridu ahlahu maƙiyin da daman hatta da ‘yan uwan mutumin ko iyallan shi ma bai raga musu ba dama au maluhu ko ko dukiyar kama bai raga mata ba diya amshi wal garimu hatta da mutum mutumin da yake wanda ba shi ke tsakaninku kuma kiyayya ta shiga har yake neman kashe ka misali wa gairu zalika da makamantan haka dukkaninsu idan aka kubuta daga gare su to wajen tahiya wajen tsere musu to akan yi sallah ta lokacin tsoro menene hujja ta ita wannan sallah cewa ana yin ta a addinin musulunci ga hujjan nan malai ce akwai ayoyi cikin qur'ani akwai hadisai na annabi akwai kuma malamai na musulunci da sun tattara akan shi cewa haka nan akwai shi mu fara da faɗar Allah ta'ala cikin sura ta suratun nisa'i aya ta 102 wurin da Allah ya ce iza kunta fihim faqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا هزرهم وأسلحتهم Allah ya koya musu teknik teknik na a lokaci ɗaya addini kuma da yaƙi a haɗa sa a lokaci guda Allah ya ce in kana cikinsu ya kai annabi lokacin yaƙi a tada sallah in aka tara sallah ana gwabza yaƙi Allah sai ya ce to a sa wata wasu sojoji su yi sahu a raba mayakan guda biyu soja na harko su yi sahu tare da kai a tara sallah amma wancan soja sahu wancan guda su ko su tsaya su fuskanci makiya su yi jiransu su tsare in wasu na sallah da kai to wasu kuma su juya can su kare ko su tsare amma mi Allah ya ce wal ya akhuzu aslihatahum hatta da masu sallan su ma su aziye bindigogin su kusa da su kada su yi nisa da su su zo da bindigan su tsaya su yi sallah fa iza sajadu falyakunu min wara'ikum min wara'ikum in kuma kuna yin sallan nan to kuma su waɗancan su tsaya a bayan ku su tsare ku wal ta'ati ta'ifatun ukhra kenan akan haka in aka yi raka'a ɗaya misali a zahar ce za a yi to tun da ana yaƙi kama ana cikin wani yanayi kenan na tsoro mai ba da a yi damar ƙasaru ba za a ce hudu ba za a biyu za a yi a kan haka in aka yi raka'a ɗaya to kai shi annabi sai ya tashi raka'a ta biyu sai ya tsaya zai yi tsayuwa mai tsawo a wannan lokaci su na baya sun sani soja da suka yi raka'a ɗaya da annabi in aka yi raka'a ɗaya in aka tashi rabuwa suke da annabi sai su cika raka'a ta biyu da gaugawa kowa sai cika tashi da gaugawa in suka cika shi ke na hesi sallama annabi na tsaye yanzu in suka ɗauki bindigo suka koma can baya suka tsaya wurin gard to su kuma gard ɗin su ma su shigo bayan annabi sallallahu alaihi sallama in suka shigo bayan shi lokacin da annabi ya lura sun shigo to sai ya ci gaba in ya ci gaba kuma sai su samu raka a ɗaya suma tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma in aka yi sujada ta biyu aka taso wajen zama to sai annabi ya jira har sai sun tashi sun cika raka'a su ta biyu suma in suka cika tasu ta biyu to akan haka annabi yanzu sai su yi zama tare a yi tahiya tare kuma sai a yi sallama wannan shine taknikin da Allah ya koya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin halin yaki in za a yi sallah akan haka kenan dukkanin sojan sahubin da aka yi kowa ya samu sallah kuma a cikin dan lokaci wanda ba a bata lokaci ba shine wannan aya take mana sharhi a cikin suratul nisa'i aya ta 102 annabi ya tabbas yayi haka kuma dukkanin sahabban annabi sun tabbatar da cewa an yi haka to menene sharaɗin ita wannan sallah ta lokacin tsoro mala ya ce ya kamata a yi kiran sallah ko da sauran